العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته saboda wanda muka saba insha Allah za mu ci gaba yau da wa'azin ko zan cewa muhadar mu da muke kowace juma'a ta karshe ta wata yau muna cikin muhadara ta goma sha biyu insha Allah da dijin conference insha Allah kuma wanda za ya ba mu bayani da fahimtar da mu insha Allah shi da dan uwan mu zawo khairan Dr. Abdul Malik insha Allah shi ne mawdu'in da za a bada wa ga aishi insha Allah yau kamar za mu ci gaba da abin da muka fara za a cewa shine kamar definition kin al'umma ta Islam kamar mafhumul al'umma ta Islam al'umma a musulunci me ake nufi da ita to shine zai bayyana da wancan gamu an yi dama na kamar mafahimul khati'a kamar abubuwan da suke ana gane su amma a kurance ko ba a gane su sosai sai a ce an gane to yanzu kuma gajo za a ga menene ganuwa ta gaskiya bisa a ce ma al'umma menene ma'antin ne mafarkin ta me definition kin ta a index definition da al'umma al-islam to insha Allah sai zai ba amma kuma bi'audi da subhanahu wata'ala akwai list da ake yi tana nan waɗanda musu ba da sunan su muhadara suka wuce saboda wata dan aika musu muhadar da aka rika insha Allah sai a aika ma wanda suka wanda ma suka zo da zuma su samu saboda da'awa ce ya kamata mu ci gaba Allah ta muke mu haka yasa kuma mu dace bisa shi ya bamu sakamakon aljanna ba sa duka da wanda ya hadarta da wanda ya zo ya bada kokarin shi duka dai Allah ya sa mu dace bisa abin da muke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ta muke Allah sunna bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي منقولي الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haɗa mu da ku a wannan wuri ina ganin wannan shi ne karo na biyu da na zo a wannan wurin don gabatar da nasiha wa kawunanmu gaba ɗaya yau muna 29 ne ko ga watan hijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 yau 30 ne ko na turawa 30 ga watan takwas ko watan hud miladiya haihuwa annabi isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2019 to akwai tamtam da muka zaba waɗanda muke son mu gabatar da su ga 'yan uwa ba don komai ba saboda ita fahimta ita ce asali cikin aiki wannan mun yi bayanin shi cikin karatun da ya gabata to yau za mu tattauna ne akan mafhumul umma da mafhumul ummatil islamiyya kalima ta al'umma kalima ce ta larabci amma kamar yadda muka faɗa wani yare yana iya ɗaukowar wannan kalima ya amfani da ita même en français ana cewa umma islamique kuma muna cewa al'umman musulmi shi so kamar yadda muka saba kullum ya kamata mu yi bayanin mu musamman saboda can ne tushen yake kafin mu zo cikin karatu ga dangaren kalima ta al'umma kalima ce wadda tana da ma'ana a cikin yaren larabci tana da ma'ana a cikin alkur'ani mai girma za ta iya samuwa asali daga alif da muka ce ma alhamza da mimun da mimun shine daga al'ummu za a taso to sai larabawa suka ce in an ce amma an gane ko amma shine ya nufaci abu il a voulu quelque chose wani lokaci in an ka ce amma ana nufin ya shugabance ka ya ummul qawm aqra'uhum bi kitabillah shi yasa an ka samu al-imam shine jagora ko kuma limami to wani lokaci in an ka ce amma ana nufin ya maida abu na al'umma ina fata an fahimci ban sani bai na ganin nationalism ake ce mishi ko kamar yanzu wata kasa akwai kamfuna cikin ta sai ayi nationalism su a maida su na kasa kamar yadda wani shugaban kasar Misra in ban manta ba Abdul Nasir ya maida ta'mim kin abin ya maida shi na al'umma ash-sharikat al-kharijiyya to amma kalima ta al'ummu da larabci tana nufin wani lokaci uwa ko mu ce mahaifiya in nace ummi mahaifiya ta ko mata amma malamai suke cewa in an ka ce al'ummu da larabci yana bambanta da kalima ta alwali da su wani in ka ce mai al'ummu zai ce maka uwa ake nufi in ka ce alwalida sai ya ce uwa ake nufi to akwai bambanci tsakanin su ko babu wani zai iya ce maka duka ɗaya akwai lokacin da waɗannan kalmomin suke bambanta in an ce al'ummu wani lokaci tana nufin uwa in an ka ce al'ummu wani lokaci tana nuhin tushen abu rasin tushen abu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yamhu Allah ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ummul kitab ana nufin tushen littafi don ba ana nufin littafi yana haihuwa ba ina son mu fahimci wannan da kyau sannan kuma huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات sannan wasu malaman tafsiri suka ce kalima ta al'ummu wani lokaci ana nufin ƙoƙuwar kai fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wasu suka ce nan ummu ana nufin ƙoƙuwar kan shi za ta juya don kafirai wala yazu billah za su ga ta kai ne Allah ce fa kubkibu fiha hum wal ghawun wasu kuma suka ce ummuhu ana kina nufin mahaifiyar shi amma in an ka ce alwalidatu to tilas sai uwa wadda ta haifi mutum mutum na iya ce ma grand sarkin mamashi mamata ce ko ba haka ba ko kuma mace wadda take da shekaru irin na mahaifiyarka kana iya kiranta mamma amma in mutum ya ce mahaifiya to babu mai ɗaukar wannan sai alwalida wadda ta haifi ka na kawo wannan saboda muhimmancin sanin kalimomi kafin mutum ya ce zuwa fassara amma kalima ta al'umma ita ce za mu magana kanta a larabci sun ka ce al'umma wasu daga cikin malamai jama'atun minan nas wata jama'a ce daga cikin mutane tarbituha ihdar rawabit al-maslahiyya imma dunyawiyya wa imma ukhrawiyya wa imma dunyawiyya wa ukhrawiyya abinda ake nufi da al'umma jama'atun minan nas jama'a daga mutane wanda tarbituhum rabita akwai abinda yake kulla alaka tsakankaninsu su من المصالح المشتركة ندق مصلحة انتيري كومان وان دي حد متان imma dunyawiyya akwai entere wanda bakin duniya ya kare wa imma ukhrawiyya ko ko entere na lahira wa imma dunyawiyya wa ukhrawiyya ko entere na duniya da lahira abubuwan da suke hada mutane a duniya abubuwa ne guda hudu duk duniya ba yadda za a yi a samu alaka tsakanin dan adam da dan adam sai an samu abubuwa guda hudu su ne suke hada mutane abubuwan da suke hada alaka tsakanin mutane a duniya abubuwa ne guda hudu duk abin da zai zo to kamar matsayin reshe ne abu na farko shi ne addamu addamu shi ne jini jinin nan shi ne ake fassarawa da fami shi ake fassarawa da ƙabila domin yana yiwa da wata ƙabila da wata ƙabila su yi aure fami ce amma ba ƙabila guda ba ce sannan ƙabila tana iya haɗa ku to jini ne a tsakanin waɗannan mutanen shi yasa jini yana ƙulla alaƙa tsakanin wani da wani abu na biyu wanda yake hada mutane shi ne abinda ake ce ma wato al'iklim ko asturab ƙasa ko yanki territoire yanzu akwai continent african abin da hada african bayan shi sai a dawo zuwa ga ƙasa a ce nigerian bayan shi sai a dawo zuwa ga jiha ko ba haka ba a ɗibin a ɗauki wasu jiha a ce zanderuwa for example bayan wannan sai a dawo cikin gari har yanzu a ce dan unguwa kaza ko cikin zandar ana ita dan dan garin zandar da cikin zandar bayan wannan sai a ce dan unguwa kaza ko karci bayan karci sai a zo zuwa ga titi bayan titi sai a zo zuwa ga gida to kun ga ashe yanki yana hada mutane abu na uku shine abinda ake cewa al-aqida abinda mutane suka yi imani musulmin duniya ne ya hada su musulunci kiristocin duniya ne ya hada su kiristanci yahudawan duniya ne ya hada su yahudanci to sai abu na ƙarshe shine abin da ake kira al-masalih al-mustaraka entere kuma daga cikin entere kuma akwai kasuwanci nigerian ko ɗan ƙasar niger zai je ƙasar china ya je sai kaya bai hada addini da su ba bai haɗa ƙabila da su ba bai haɗa jini da su ba ko ba haka ba amma akwai abin da zai haɗa su shine kuɗi ba su yi imani da Allah ba amma sun yi imani da kuɗi to waɗannan abubuwa guda hudu su ne suke haɗa mutane alaƙa a duniya ko dukan su guda hudu ko ɗaya daga cikin su dole sai an samu ɗaya bai yiwuwa ka samu relation da wani babu ɗaya daga cikin waɗanda sai impossible da fatan muna fahimta da kyau to waɗannan abubuwan su ne suke haɗa wani da wani amma suna da mataci babban su shine abin da zai haɗa ka alaƙa da wani shine addini abin da kuka yi imani an gane ko saboda waɗancan guda uku duka suna iya ƙarewa amma wancan shine zai ƙare idan jini ya haɗa ka tsakaninka da kai da wani daga lokacin da an ka mutu babu alaƙa to filin in dai kafiri da musulmi ne ai magana ta kare abu na biyu in wani kasuwanci ne haɗa ka da mutum da ka mutu babu wata alaƙa in kuma rijiyon ce ko terituwar ya haɗa ka da wani bayan ka mutu alaƙa ta yanke amma in imani ne to wannan duniya da lahira akwai shi yasa za ku ga alƙur'ani yana nuna cewa masu imani suna yi ma waɗanda suka mutu daga cikin masu imani addu'a. Allah ce wallazi na ja'u min ba'dihim ya ƙuru na rabbana lana wal ikhwani na lalazi na sabakuna da imani. Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma ‘yan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani suna can cikin kabari waɗanda na nan duniya amma akwai alaƙa ta kankanin su. Ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau. to sai mu zo zuwa ga kalima ta al'umma ma'ana nawa take ɗauka cikin alƙur'ani duk wannan matashi ne na karatu dole sai da shi kalima ta al'umma tana ɗaukan ma'ana guda biyar kakka zo cikin alƙur'ani kana fassara musamman yanzu gidan tele ya san na kowa gidan radiyo ya san na kowa masallatai sun zam na kowa filin wa'azi ya zan na kowa wannan kuskure ne a da ba a ba mutum tafsiri sai ya kai babban malami sai ku iske ga gari malami guda ne ke tafsiri ko malami biyu yanzu ko kowane gidan radiyo akwai mai tafsirin qur'ani ko wani karshe akwai ko wani masallaci akwai abin ya yawa to kalima ta al'umma tana da ma'ana guda biyar na farko tana nufin jama'a na mutane Allah ya ce ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar da cikin mutane kaga nan ana nufin jama'a abu na biyu kalima ta al'umma wani lokaci tana nufin shari'a da aƙida wadda mutane suke a kanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zukhruf yake cewa am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون الله سبحانه وتعالى كافر سنة cewa إنا وجدنا آباءنا على أمة mu mun iske iyayenmu akan wani addini wa inna ala asarihim muhtaduna mu akan asarihim gurabunsu alamominsu abinda suka bari hanyarsu bayansu muktaduna muke koyi kalima ta al'umma wani lokaci sai ta zo cikin alkur'ani amma tana nufin lokaci yan nan ake cewa ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala alladhina ja minhuma والذكر بعد أمته وقال الذي نجا منهما wanda ya tsira daga cikin mutanen da suke tare da Annabi Yusuf والذكر والذكر ma'ana sai ya tuna ba'da ummatin bayan wani lokaci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Hud yace wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin in mun ka jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci sannan kalima ta al'umma ta zo tana nufin abin koyi an example Allah ce inna Ibrahim kana ummatan qanita annabi Ibrahim ya zama to abin koyi wadansu malamai suka ce an kira shi umma saboda abin koyi ne wasu suka ce a an kira shi umma saboda lokacin shi kadai ne wanda Allah imani kafin wani ya imani bayan sa to sai ma'ana ta biyar kalima ta al'umma tana nufin jama'a ta wani abu jinsi ana kiran shi umma ya zo cikin suratul an'am wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum jinsi ne nau'i nau'i ne irin naku akwai jinsin mutane akwai jinsin kaza akwai jinsin kaza akwai jinsin kaza to kenan kalima ta al'umma ba yadda muka saba ba kullum fasfe na san tradiction in ce zan yin tafsirin alkur'ani bai isa dole sai na san ma'anar larabci waɗanda za ka gani matasa sun ɗauki alkur'ani fasfe suna da tradiction tare da su kaga mutum ya shiga gidan radio yana traducing koran yana karanta wannan tradition ke sevre ka san ma'anar abin da an ka rubuta me baka da explication shi yasa wannan tarjama za ta taimaka mani amma ba za ta mayar da kai malami ba dole sai ka koma wajen malamai kuma duk wannan bannan da kuke gani saboda waɗanda ba su da ilimi sun ɗauki wurin malamai shine sa kuke ganin abubuwa na ta bayyana wani boko haram wani da'ish wani wane ne mai yawanci su saboda ba a tsaya ma malamai ba suka yi bayani kawai kowa na son shi ma malami ne Allah shi muna mai kyau to in an ka ce umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana kasa ta gida biyu akwai ummatul ijaba akwai ummatu da'wa akwai al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma ta kira yanzu su Abu Lahabin su Abu Jahlin su Walid ibn al-Mughira dukkan su suna daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma al'umma ce ta da'awa akwai kuma ummatul ijaba shine al'umma wadda ta karba in an ce umma ta da'awa kowa ya shigo ciki tun daga lokacin da aka turo manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyamis sa'a da wanda ya imani da shi da wanda bai yi imani da shi ba al'umma sane ta hanyar kira me amma in an ka ce ummatul ijaba shine cewa sai wanda ya karba mishi mu musulmi waɗanda su ne suka karɓa kiran suka yi imani da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ana kiran mu ummatul ijaba waɗanda suka karɓa shi yasa kowancan lokaci akwai waɗanda sun rayu da shi amma ba su karɓa ma kiran shi ba suna da cikin ummatul da'awa akwai waɗanda sun rayu da shi kuma sun karɓa ma kiran shi akwai waɗanda ba su gan shi ba kuma ba su karɓa ma kiran shi ba a yanzu akwai waɗanda kuma ba su gan shi ba kuma sun yi imani shi amma in muka zo zuwa ga al'umma ta musulmi ummatul ijaba paske waccan kowa da kowa na ciki tunda al'umma mun ce akwai wani abu yan tere da yake hada mutane yare shi na daga cikin abin da ke hada mutane a duniya sai a ce masu jin yare kaza kasuwanci yana hada mutane tarihi yana hada mutane waɗanda suka yi yaki tare ko da ba kabila guda bane sai a ce da kabila kaza da kabila kaza suka hadu suka yi yaki lokaci kaza addini yana hada mutane farti yana hada mutane specialite tana hada mutane ya an ce scientific duk inda yake a duniya ba sai dan Niger ba ko dan Najeriya ko dan America wannan specialite kin ita za ta hada su kenan akwai wani abu wanda yake hada mutane ko zamani zai iya hada mutane al'umman zamanin wani ko al'ummar sarki wani wanda ta yi rayuwa da sarki wani to wannan shine abin da nake son in faɗa game da ma'ana ta al'umma saboda mu fahimci wannan da kyau kuma wajen rubutu kalimar tana ɗauka in ka ga al'umma wani lokaci baka iya mu tashi daga al'amatu don ba a yi wasali ba al'amatu shine baiwa al'ummatu al'umma al'amahu kuma in ba a yi ta'un ba ya kuma mantuwa huwan nisiyan dole mu fahimci wannan da kyau uwa ina yin wannan karatu ne saboda mu fahimci cewa harkar ilmi ba harkar wasa ba ce mu tashi tsaye kuma in abu ba mu fahimce shi da kyau ba mu koma zuwa ga waɗanda suka fahimce shi da kyau domin su yi muna bayani to yanzu mun kasa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kashi biyu yanzu za mu dawo mu kashi bayani kan al'ummar da ta karɓa mishi tana da abin da ake ce ma khasa'is khasa'is abubuwan da suke sifofin da suke bambanta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu al'umma abinda ya hada mu duk musulmin duniya muna da abubuwa da suka bambanta mu domin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka zuwa madina ya zo ya iske akwai yahudawa waɗanda ba su yi imani da shi ba to amma sai aka aza wasiƙa abinda ake kira wasiƙatul ahad kamar dokoki na alƙawulla yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai yadda za a zamna tare kaga wanda yake cewa musulmi ba su zama tare da wasu a wani wuri kuskure ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu da Yahuda ba a cikin gari guda sai aka sanya masa suna almuslimuna ummatun min dunin nas shine abu na farko su musulmi wata al'umma ce wadda ta bambanta da sauran al'ummomi a'a ba don alfahari ba kowa yana da abin da ya bambanta shi da wani to me ne yake hada mu na farko shine at-tauhidu al-khalis lillahi ta'ala kadaita Allah da bauta shi kadai duk duniya babu wanda ke da wannan in ba musulmi ba kowa na cewa Allah turawa suna cewa diye turawa ingila suna cewa god amma kuma su a wajen kiristoci Allah uku ne trinity a wajen yahudawa Allah ba guda bane basu sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah ko uzairu ibn Allah uzairu ibn Allah a cikin wata kira bitanwin wa adami amma musulmin duniya kaf sun yarda Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya qul huwallahu ahad babu wanda adda wannan aqida in ba musulmi ba in ka tayi yanzu kasar indiya akwai masu bauta ma saniya mace amma banda sa akwai masu bauta ma kusu akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma al'auran namiji akwai masu bauta ma al'auran mace duk kuma suna da hujjojinsu in an tambaye su sai a'a saboda dan adam daga cikin cikin mace ya fito shi yasa kamata a bauta ƙasar da ta fi kowace yawan addinai a duniya ita ce ƙasar indiya to kenan abin da yake bambanta mu shine tauhidi mu kadaita Allah shi kadai shina daga cikin khasa'isul ummati islamiyya ba mu shi hada Allah da wani muna bauta ma Allah shi kadai abu na biyu wanda Allah ya bamu wanda yake hada mu shine ar-rasulul a'zam muhammadun sallallahu alaihi wasallam duk musulmin duniya ya yarda da cewa manzon su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne manzon sa ba wanda aka turo yayi imani littafin da yazo da shi ya fita daga cikin musulunci shi yasa duk rikicin da musulmi suke yi ba a sabani wajen kasancewa Allah shi kadai da mutum ya ce shi Allah ba guda bane so ba musulmi bane da musulmi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabin sa bane ko yana da wani annabi bayansa a'a za ka yi imani da annabawan da suka gabace shi gaba daya amma ka ce akwai wani annabi bayansa to kai ba cikin al'ummar musulmi kace ba manzon nan shine manzon duk duniya kaf ayoyi da dama sun yi bayanin wannan Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا duk duniya kaf manzo guda gani daga cikin abin da Allah ya bamu wanda yake hada mu shine lissafi guda muke da shi alqur'ani mai girma babu wani musulmi da zaka samu shi na da wani littafi wanda ba alqur'ani ba babu shi amma yanzu in ka tsaye wajen kiristoci bibil bibil ana cewa guda ne amma ba guda ba ne kala kala ne ahmad didat lokacin da ya je amerika ahmad didat mutumin kasar afrik du sud ne don nasan tana yawa su bustan shi ba mutumin afrik du sud ne asalin iyayen shi na kasar indiya ne ya san kiristanci sosai yana daga cikin manya-manyan masana kiristanci kuma wanda ya yi da'awa zuwa ga musulunci yan musuluntar da mutane da dama daga cikin kiristoci Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kan musulmi akwai kuma yanzu Zakir Naik wanda ina ganin dan kasar Bangladesh ne in ban manta ba mun haɗu shi a 2014 Makka Saudiya akwai kuma Abdul Majid da kun ka sani dan kasar Congo shi ma wanda yana nashi kokari shi an Faransai ne waɗancan kuma annangle ne da yazo zai tattauna da babban pastor ko pap na ƙasar Amerika ana kiran shi Jimmy Swagger ya nuna mishi cewa alkur'ani guda gare mu amma ku bibil alal aƙalli sun kai guda 64 so sun kasu bibil inda sun ka bambanta wanga kuma kaɗan ne fashe kullum sai an samu ƙari fashe Allah bai tsari waɗannan littattafan ba sai an ƙara da wani to kun ga duk musulmin duniya kaf kaf kaf kaf kaf insu gaba ɗaya ba su da wani littafi in ba koran ba kuma da lang guda ake karanta shi sai dai a yi tradukin shi da wasu lang alƙur'ani mai girma da wanda ake karantawa makka da wanda ake karantawa america da wanda ake karantawa Niger da wanda ake karantawa Africa DC duka guda ne babu wani koran wanda zaka samu wanda zai saba ba wani Qur'ani kuma Qur'ani na musulmi ne ba na Larabawa bane dalili yanzu munan tayi nan zanda in ka shiga cikin kauyuka zaka iske mutanen da sun yi bishan koran amma ba su jin larabci in ka tai makka zaka iske larabawa ƙuraishawa ƙabila ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mai busu haddace ko izin ɗai ba. Wanga baƙi ne bai jin larabci, ya yi bishan koron kuma yana iya rubuta maka ƙur'ani. Ba Stanford ba tare da kuskure ba. To wannan yake nuna alƙur'ani na duniya ne, na duniyar musulmi ne, balma in baka gane wannan ba, musabaka ake zuwa a duniya dubai ko arabi saudi ko libi ko wani wuri kasashen larabawa premier sai ka iske bakin mutum nigerian na zuwa premier dan nigeria na zuwa premier dan wata kasa na zuwa premier ga larabawan da qur'anin ya sabga cikin su an yi batarkin su a cikin wannan alqur'anin don a nuna maka cewa alqur'ani na al'umman musulmi ne ba na larabawa bane kamar da suke karatu na alkur'ani Allah ya sauƙaƙar da shi har da ce shi Allah ya sauƙaƙar da shi ba yadda za a yi a yi bishan wani littafi irin kora abu ko da yarenka yake in an ce ka haddace shi baka iyawa ƙur'ani sisan cat page ne to ka faɗa mini wani littafi na akwai duk duniyar da ko san cat page ne wanda an kai bishi babu amma alkur'ani yan yara ƙanana setton witton dizon kenzon venta'en nan shekara bakwai takwas goma abin da ya kama da haka sun harkace koran kaf shina cikin memuwar kinsu wannan yake nuna maka alkur'ani shina daga cikin khasa'is abinda sifofin da za su haɗa al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya duk masallacin da ka je duniya baka jin an karanta wani yare wani littafi wanda ba alkur'ani abu na gaba wanda abubuwan da Allah ya bar ma al'umman musulmi waɗanda za su haɗa su shine alka'aba ka'aba ka'aban nan tana ɗauke da abubuwa guda biyu na farko sallah babu musulmin da zai sallah duniya ya dibi wani wuri wanda ba ka'aba ba sai impossible in za a aza masallaci ilfoke masallacin nan ya dibi ka'aba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah amma sai Allah ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ake duniya Allah ce a dibi wannan shi yasa munan cikin al'adar mu Nijar sai a ce wanda ya dibi gabas ya yi sa'a wanda ya dibi yamma bai yi sa'a wannan kuskure ne mutanen da suke bayan makka su suke kallon gabas mutanen da suke gaban makka yamma suke dibi mutanen da suke wanga kote nan suke dibi fa su ka'aba tsakiyar duniya ne kenan akwai wanda gabas yake dibi ya samu ka'aba akwai wanda yamma yake dibi ya samu ka'aba akwai wanda kudu yake dibi ya samu ka'aba akwai wanda arewa yake dibi ya samu ka'aba shi yasa in ka je can makka zaka iske an kewaye ka'aba din ne tule katur kote dimon don haka yana da kyau mu fahimci wannan ba wai gabas ba kawai mu ne muke ganin gabas amma wasu yamma ce saboda al'ada ce da an ce yamma sai a ce abu bai da albarka no ba haka nan ba ne abu na biyu wanda yake da alaka da ka'aba shine aikin hajji masha Allah wasu sun je aikin hajji daga cikinmu wasu kuma suna da niyya Allah subhanahu wata'ala ya cika niyya wasu kuma suna can yanzu za su zo Allah ya kawo su lafiya babu wani wuri wanda mutane suke taruwa a duniya irin wurin aikin hajji abin da yake kai su kuma ziyarar ɗakin Allah ka'aban nan duk musulmi suna zuwa aikin hajji a can shi yasa yana daga cikin abin da yake ba turawa tsoro ko mu ce makiyan addinin musulunci shine wannan ka'aba din da akwai wanda take hada musulmi a shekara ta hada su babban taro kuma dalle zotar muwa kuma ta hada su faske akwai umara kakkumanci ita umara duk shekara ne ana zuwa amma shi aikin hajji shine ake zuwa so ɗaya a shekara kenan ba so ɗaya bane ka'aba take hada musulmin duniya to sai nan musulmi suke samu suna tattaunawa tsakankanin su shi yasa cikin tarihi suke cewa an 1818 turawa makiya addini daga cikinsu sun yi taro yaya za su yi su yaƙi musulunci kowa ya kawo tashi experience kowa ya kawo tashi experience sai wani daga cikin su ce a'a in kuna son ku yaƙi musulunci abu biyu ne za ku yi tanke kun ka yaƙi musulunci da sunan musulunci an tanke l'islam ya ce to kun samu matsala paske musulmi suna da wani abu in za a taɓa addinin musulunci to an ce kowa ya falka daga bacci hatta da ɗan ƙwaya na musulmi in an ce a taɓa musulunci bai yarda har musulmin da bai sallah in an ce za a yaƙi musulunci bai yarda shi yasa lokacin da bush ya ce za su yaƙi addinin musulunci an ka ce ba musulunci yake nufi ba islam radical ya ce to amma abu biyu za ku yi in kun kama waɗannan kun kame musulmi abu na farko ya ce kakku yaƙi musulunci directement shi ne ƙarfin musulmi force ko power ta musulmi tana cikin abubuwa guda biyu abu na farko ya ce alƙur'ani abu na biyu makka da aikin hajji ya ce to kada ku taba su kai tsaye amma ku yi waɗannan abubuwan yadda ba su da tasiri ga rayuwa aka tambaye shi ya za a yi ya ce na farko ƙur'ani ku bar shi ga hannun musulmi amma ya zan bai da muhimmanci ga musulmi ya za a yi haka ya ce na farko a buga ƙur'ani da ƙur'ani ba a buga shi ba ƙasa ta farko da ta fara buga alƙur'ani ita ce alimani masu tarihi masu na cewa amil na sanzan skat aka fara buga alƙur'ani a duniya ya ce in aka buga shi sai a sashi cikin bibliotek a sashi ko'ina mu muna ganin aikin alheri ne me akwai abin da ake so a kai gare shi yanzu kaga duk wanda zai je makka sai an bashi qur'ani ai ake alheri ne akwai qur'ani na sawa cikin posh akwai qur'ani cikin bibliotheque akwai qur'ani ko ina to kima qur'ani sai ta hinta daga cikin zukatan mutane paske da in an ce ma qur'ani yana cikin wani daki to ba a ma shiga cikin wannan dakin in ba za a shiga sai an yi alwala sai an sa warwarun kaya in ƙur'ani na cikin gahuka an nuna makarkata za a ɗauko alƙur'ani yara ma ba a bari su shiga ɗakin da ƙur'ani yake yanzu ko ko ina an buga shi sai kowa safa ya ji hamata sai sayan kora akwai qur'ani cikin posh ana sai tare da shi komai ana iya yi a saurari music ayi ƙarya yalla ma cikin dush ma mutum ya shiga da koran kuma da ba to wannan system kin aka dauka har qur'ani ya zan logician cikin portable mutum yana da koran mutum na iya shiga cikin yana da logician na music yana da logician na film na batsa na kallon mata tsirara kuma yana da logician na kora ya latsa ya yi kallon film bayan ya ƙare kuma ya latsa ya yi kallon ƙur'ani kenan ƙur'ani ya koma logician babu wani muhimmanci gare shi a aikace mai amma yana tare da mu mun yi bishon koran kullum muna ta muna son koran explication de koran wane ne saman koran saman alkur'ani mai amma kur'ani na tare da mu amma bai da muhimmanci ga rayuwa ya ce abu na biyu aikin haji aikin haji ya za a yi ya ce wuri biyu za a bugu za a bugun musulmi na farko a san yadda za a yi a yi metrizan shi ya zamanto ga hannunmu to lokacin da suka kirkiro abin da ake cema visa visa yanzu kaga kowace eta tana da kota mulkin saudiya yana ga larabawa amma turawa suke tsoro shi yasa wani lokaci kota kin su ne suke tsare bakin abin da suke so kai ke abu na biyu aikin haji ya tashi daga aikin haji ya koma turisim ana yin aikin haji ne don neman yarda Allah paske yana daga cikin cinq piliers de l'islam rukunan musulunci guda biyar mai amma yanzu cikin musulmi akwai wanda ke haya 'yan mata ya sa su cikin air france a kai su otel-otel waɗanda suke yi ma manya hidima akwai mai ɗaukar barayi masu yankan aljihu ya kai su saboda a yi sace-sace akwai karuwar da yanzu karuwanci bai yi sai ta tahi ƙasar saudiya akwai auren visa mutum ya zo da karuwa sai su ɗari su auren visa a sai koko da shi da wata karuwa yan an sai can ta bashi abinda za ta bashi paske ba a yarda ba ko ce mace ce tana da mishi mutane shin aikin hajji suke so koko suna so a ce musu alaji sai yake shi in ka shekara dubu ɗari kana la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba ita ce ake shiga musulunci da ita ba ba a cewa wanga mai la ilaha illallah in ka yi sallah shekara dubu dari ba a ce ma masallaci in ka yi azumi shekara dubu dari ba a ce ma mai azumi in kana ba da zakka shekara dubu dari ba a ce ma mai ba da zakka amma in ka je maka za a kira ka alhaji to wannan titirkin shi ne muke so abinda namiji yake so jirgi ya tashi da shi ya sabka jirda a yi arfa ka a yi arfa ko su ɗaya uban su ɗaya zan alaji mata abinda suke bukata a sa haure biyu guda nan na zinariya guda nan da an yi haka ta zama hajiya ko a yi arfa ko ka a yi arfa wannan uwa su ɗaya uban su ɗaya shi yasa da sun sabka abu na farko da suke yi shi ne a samu su hauri in an ce a'a da za a ce ki bari Allah ya karɓi aikin hajjin ki amma kada ki sa haƙoran nan guda biyu wallahi ba sai sai impossible ce a shi yasa mutane sun damu su je aikin hajji amma ba su damu su iya aikin hajji ba ka biya ma babanka 2 miliyan 200 mil ka ba shi a fefre wisan mil for example 3 miliyon amma bai iya aikin hajji ba marmakon an kadirar mutum 100-200 bai iya an kadirar su samu malami kwararre ka ba shi zika hamsin kadai don set jour ko dijur ya tsaya ya koya maka ko ya koya ma babanka sai kana ganin wannan gaskiya shi ɓannan kuɗi ne a dai sahi kawai in dai ya je maka magana ta kare kun ga sai ya zama so ba muhimmu ba Allah ya karbi aikin mu shi dai a ce maka alhaji shi yasa in mutum ya dawo daga makka sirtu in yana sabon zaukowa daga makka to da ka haɗu da shi ka tuna alhaji in baka ce alhaji ba kana shiga cikin listin wa hajiya ka ce maka hajiya in baka ce hajiya ba sai an yi magana ce a to wani ashe ni ina dibin masoyi na na ashe maki na na ashe wancan duk zaman gada muka rike ashe ba ta kamata in zo in zo maka ta ce mini wance ba ta cewa hajiya wance ashe hasana ta ta kai wanda kishiyarta ta je makka ta matsa ubanta in shi na da kuɗi sai an biya mata ale kuroshen faske wance ta je makka a'a ba wai ita na sun ta je aikin hajji ba ina aikin hajji abokina ya je sai na je wani mai shago kusa gare ni ya je ni ma sai na je dan wani ya je ni ma baba sai ka biya min to ba mu sani ba shin yarda Allah ake so ko ku dai so ɗaya akai aje kun ga wannan sun samu na wannan shi yasa kullum zancen an kadarar wani da an biya mai ba ruwan shi ma da an kadarar shi dai a dai jirgi ya zo wacce rana ce za a kai ajiya makka kawai magana ta tsari an ce lokacin da suke da suna sawa a yi tambaya ko wuce kasa akwai mutane da suke tambaya alhazai in sun zo ana son a yi bincike a gani shin suna da ilimi ko ba su da sai jirgi ya sauka jidda jidda sai aka tambayi wani tsoho aka ce tsoho barka da zuwa yace yawwa yawwa dana mi ka zo yi nan yace na zo aikin haji to ka san yadda aikin haji shi ke tsoho yace kwarai kuwa to farillan haji nawa na yace biyu na ɗana to za na su mujiya yace makka da madina to wannan yasa an same mu babban abu na gaba sai wurin hajji ya zamanto ciwa-ciwa ta ɓanna sai birai kasuwanci halas ne amma me ya kai dan daudu aikin haji me ya kai barawo mai yankan aljihu aikin haji me ya kai karuwa aikin haji me ya kai dan fuwan dayan aikin haji me ya kai a dauki yan mata a kai su su yi aiki cikin otal aikin haji to sai suka ce kuma yadda za su yi su ci nasara akan mu shine in musulmin duniya suna haduwa za su iya tattaunawa saman suje tem matsalolin musulmi na duniya ɗan Nijar zai haɗu da ɗan Najeriya da ɗan Tunisi da ɗan Shin da ɗan Rusi sai su tattamna koman l'Islam da voto miliyu. Sai suka ce duk watsar da wannan kusa yadda za su yi watsar da wannan sai an kai Liz Hotel, manya-manyan hotel. Yanzu abinda mutum yake so a ce ya saba hotel samsa ya yi kwanaki sha sanyi shi ne abinda abin alfahari. kai da ka sai ibada yanzu an kewaye harami da manya-manyan otal ba ruwan mutane da sallah kwancin soke kaga wannan yana daga cikin ƙarfin da an ka rage ma musulunci ba a yaƙe mu kai tsaye ba amma an yaƙe alƙur'ani an yaƙe aikin haji aikin haji ya koma turism kawai wurin ciwa-ciwa illa man rahimallah to kun ga waɗanda abubuwa da Allah ya bamu masu ƙarfi an yaƙe su daga cikin manya-manyan abubuwan da suke hada al'umman musulmi shine cewa akwai langa arab in mun ce langa arab ba muna nuhin larabcin da ake yi cikin kasashen larabawa ba no wannan larabci kowane gari yana nashi larabci yanzu libi larabci suke yi amma da larabcin tripoli da larabcin benghazi sai ne parliament shows ba ba haka nan bane wannan larabci bai da ka'ida da larabcin madina da larabcin makka ba ɗai ba ne in dai wancan ne na gida mai amma akwai larabci international shi da ake ce ma al-lughatul arabiyya al-lughatul arabiyya al-fusha larabci wanda yake ingantacce da wanda ake yi Niger da wanda ake yi da wanda ake yi Niger, da wanda ake yi Saudiya, da wanda ake yi Amerika, duka ɗai duk duniya in kana jin larabci wancan original duka guda ne. Ya fada difference. Banda larabci babu langakin da adda wannan, ko da ko na karatu ne, da Faransan Kanada da faransan france da faransan afrik akwai abubuwan da suka bambanta su ko da ko na ikon ne tevrai akwai grammar mai aba akwai bambanci amma larabci wancan original na ƙur'ani bai da bambanci duk duniya guda ne kuma shine langakin da take hada musulmin duniya gaba ɗaya kai tsaye parce que beaucoup de mots mots mots waɗanda muke amfani da su cikin kowane yare na musulunci akwai larabci ciki babu al'umma da ta samu wannan in ba al'umma musulmi ba to waɗanda abubuwa guda biyar su ne ƙarfi su ne force su ne gimshikai daga cikin manya-manyan gimshikan da suke haɗa musulmi a duniya al'umman musulmi magayakinta da sifafikinta al'ummar islamiyya tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala kaɗaita shi manzo guda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi alkur'ani mai girma kaba aikin hajji da sallah larabci lang international ko an ki ko an so yanzu kuna ji ana cewa ai langashin da ta ko ce langa yawa a duniya shine angle suna faɗin wannan sai frai mine da ƙarfin angle paske duk duniya babu waɗanda sun kama duniya mulkin mallaka irin ingila da abin da ingila ko shi yasa yaren su yayya sannan kuma ita ce lang mafi sauki wajen rubutun lang mechanic kamar yadda suke faɗa kuma lang ce ta ilimi a ce faransai shine na biyu larabci shine na uku ƙarya ne a ce English is the most used in the world ba gaskiya ba ne ƙarya ce suke yi wasa ne suke da hankalin mutane faransai in an diba a duniya ya kai na bakwai angle bai zuwa na farko amma ya kamata mu ba da dalili ba kawai mu faɗi magana ba ku sani cewa duk duniya mutanen da suka fi kowaɗanne yawa a duniya su ne musulmi ko vatican an 2010 ta yi rekonetar addinin musulunci shine addinin da kowane yawan al'ummar da suke musu in dai an ce kowane addini shi a ɗauke shi karan kanshi ba musulmi da kafin rai ba don ku gane da kyau vatican suna da magoya baya mai cikin kiristanci akwai vatican akwai protestant akwai katolik akwai kaza akwai kaza in an rarraba su ba su kai yawan musulmi to ya an kai musulmin duniya gaba ɗaya suna da alaƙa da larabci premier ma ma larabci duk university na duniya ana karatun larabci abu na uku nations unis wanda suke kice ma united nations kun san ko da mi ake rubuta rapport wanda za a aji sai an narab nations unies amma ba san komai dalili ba in an ka rubuta rapport en français bayan shekara hamsin in an ɗauko shi ba a gane shi ko an gane ba da kyau ba in an ka rubuta rapport en anglais bayan shekara hamsin in an ɗauko shi ba a ganewa amma da larabcin da an kai zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da larabcin da aka yi zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in da larabcin da aka yi amfani da shi daular umawiyya da larabcin da an kai amfani da shi daular abbasiyya da larabcin da aka yi amfani da shi daular andalusiyya da larabcin da an kai amfani da shi a daular turkiyya al-islamiyya al-uthmaniyya da larabcin da aka yi amfani da shi a zamanin ad-duwalul mutatabi'a da kuma larabcin da ake amfani da shi a yanzu ana gane shi ɗari bisa ɗari babu bambanci shi yasa za ka ɗauki littattafai ka karanta kuma ka gane su amma ɗauko angale da an rubuta shekara hamsin ɗauko poem na shakespeare ba ka gane ba
don haka larabci shine yare mafi karfi a duniya ko mafi yaduwa a duniya wannan karyace karyace da suka zo hayaniya ce to sai abubuwa guda biyu da ya kamata mu ci karatu da su saboda ban san lokaci yana ta tafiya kuma abubuwan suna da muhimmanci shine alamiyatul ummal islamiyya al'umma ta musulmi ita ce al'umma ta duniya shi addinin musulunci shine addini da dace da duk duniya in an ce addinin musulunci na duniya ne ba ana nufin kowa ya zan musulmi ba alamiyatu dinil islami la ta'ni an yus an yuslima jami'an nas jami'un nas ba ana nufin duk mutane su zan musulmi ba no no mai duk duniya inda za ta bi musulunci addinin musulunci shine wanda ya dace da ita wannan ku rike shi da kyau shi yasa in dai musulunci za ka yi ba ka samun bambanci tsakaninka da wata al'umma addinin musulunci ya yarda da kowa ya shiga ciki sabanin yahudanci sai ba yahudi kiristanci an tura annabi isa ne zuwa ga bani isra'il amma suka so suka maida shi na duniya saboda biyan bukatocinsu mai adma addinin musulunci addini ne na duniya gaba daya babu inda za ka tafiya yau ka ce babu musulmi kuma ƙa'idodin musulunci suna da sauƙi shi yasa tsoron suke yi musulunci yana ya mamaye duniya mun jahilci tarihin musulunci shekara ɗari bakwai ɗari takwas musulunci yana mulkin europe kasan da wannan baka sani ba musulmi su ne suka buɗe university university and europe suka karantar da turawa christophe colomb a 1492 ya yi découvrir kin america da geography ta musulmi ce ya gano su daga Spain musulmi Spain shekara 700 suna mulkin duniya shekara 800 da da larabci ne Europe ake karatun mat da shi ake karatun geography da shi ake karatun mi musulmi a 2006 wata telam ta zo ta bugi wata katanga da ta bugi katanga tsohuwar katanga ce sai suka iske littattafai waɗanda aka rubuta na can da plus de 83 livres littafi dubu tamanin da uku da yaƙi ya ci musulmi sai suka ta ɗaukar littattafai suna sawa cikin katanga suna liƙewa sun ɓoye su suna ɓoye su ta wannan hanya saboda in sun zo kwashe littattafan suka yi saura su koni paske ba su son ka gane magabatanka suna da ilimi to wannan ya nuna maka cewa addinin musulunci addini ne duniya sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kai addini har rasha cece ne da kake ji rasha ce musulmi na can imamu fakhruddin razi shine suka yi mai da sunan sun ka ce razaf kana kana cewa na za su kai kana dibin wani malamin turawa no no no shi minkin nan da wane da wane international ne na kowa da kowa ne addinin musulunci bai ce ka zamna ba ce ma ya ikra kai karatu duk university ta duniya kuma karatu ne ake da research abu na karshe mafhumul ummal islamiyya shine babba da wannan zamu like mafhumut takamuli ashumuliyya al'umma ta musulmi shine wato in muna son mu fita cikin matsalolin da muke ciki don nan na ma karatun yake shine mu fahimci yadda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta kasance cikin su akwai mahardata alqur'ani abinda duk ya shafi alqur'ani su ne akwai masu rubuta wahayi cikin su akwai jagororin yaƙi cikin su akwai masu tafiya wa'azi su je wani gari su yo wa'azi su dawo wasu matan suka mutu cikinsu akwai mayaka cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai waɗanda suka yi karatun lang-lang na wasu al'ummomi don su yi musu wa'azi cikinsu akwai komi to in muna son mu ci nasara yau duk matsalar da muke cikinta ita ce wannan musulmi maimakon mu gane cewa duk abin da muke da bukata mu samu musulmi ciki to shine ba a gano ba cikinmu ya kamata a samu likitoci yau me yasa muke kuka babu da farallin likitoci kenan tanke muna da bukatuwa zuwa ga likitoci tanke muna da matsala kan mu ce ƴaƴanmu kasu karanta likitanci to wa zai yi muna magani matan mu yanzu suna da ciki sai an kawo kafin rai su amshi aihuwar mace mu yi muke jira in bu mu karanta geography ba mun ka san halin kasashen mu in matsala ta geography ta tashi sai turawa sun ba mu labarin kasashen mu in ba mu karanta tarihi ba wanda bai san yadda al'umma sai ta kasance ba sai dai kullum dokiman suna sorbon su ne za su ba mu labarin abin da ya faru kasashen da oxford in ba mu iya kira maka mu motoci ba dole sai mun yi jira in sun hau sun kare sun kashe sannan a turo muna ka sai mota kwato tana da kyan zan ka zaka ka kunna ka ce ko sabuwa ta gal haba jama'a gidan wa gidan wa take sabuwa ba mu kera ma kanmu komi saboda kullun inda muke ba karfi daban ya kamata cikin al'umma in dai ana son al'umma ta zama cikakken al'umma kowane koce tana da maza a wannan kocin ko ina ya zamanto muna da mazaje in dai abu ne wanda addini ya yarda da shi ilimi ne wanda zai kawo ci gaba ko ina a samu wasu iyanmu su tai soji dole na paske in babu 'ya'yanmu cikin sojoji ba zai ba mu kariya in ba mu da 'ya'ya polisai wa zai ba mu sirrin sharrin da ake kulla muna paske akwai investigation akwai enquete in ba mu da likitoci muna da mata da cututtuka ga mu tsaye me yasa yau magunguna da ake kawo muna daga can duk arzikin mu yana tsaya ga magani ko ba kawa Allah sai ka sai magani in baka da lahiya wa yake yin shi su dole kana ji kana gani da ka ɗauka kuɗin ka kai ko ba kawai Allah sai ka sai abinci abincin wani lokaci bai isan mu biski ka muna za a yi shinkafa kawo muna za a yi komi kawo muna za a yi dole na mu ɗauki kuɗi mu bayan muna da buƙatuwa zuwa ga wannan to shine al'umma kafin ta zan al'umma sai ta zamanto ita take ɗaukan nauyin ayyukan da za ta yi mu fiddo simintin mu mu fiddo wan mu mu san geography cin kasan mu mu san yadda ya kamata mu yi noma mu samu abinci muna da jami'an tsaron mu muna da malaman mu cikin kone speciality bai dace a ba wani ba inda an ka san ka cancanta can ne za a baka kudi ba dan karamin misali yau ko sallar qiyamul layli za a yi an kace cikin karcen ga babu wanda ya haddace qur'ani ya za a yi sai an koma nema paske wannan muna da wannan bukata to shi yasa al'umma ba ta zamantowa al'umma sai ko ina ta kama tanke ɗanka yana da ilimin da zai yin wani abu kuma yance ilimi ba dole ba sai lakol gyaran moto ilimi ne garage ilimi ne ɗumki ilimi ne kowa ya kama matsayin shi amma tanke mun ka ce haka za mu zama a'a bakin ka za muke so kowa biro yake bukata kenan wa zai yi muna aiki kowa karatun addini zai yi a'a shi karatun addini akwai fardu ainin akwai fardu kifaya fardu ainin ka san yadda zaka sallah wajibi ne amma ka san relation international and islam wannan aikin malamai ne to shi yasa muke son mu hito daga cikin wancan tunani iyayenmu ba su dogara da kafin rai ba ko da an ka zo an iske su da masarautunsu an iske su da sojojinsu an iske su da ajan sekretin su an iske su da limamman su an iske su da malaman su an iske su da alƙalan su an iske su da masu yi musu saƙa masaƙa waɗanda ke yin sakala yau ina sakala babu sai dai tafi da suna kiyo yanzu ba roƙo da kiyo kiyo wai ƙauyen cina su ga noma ba su damu da turawa ba mu ko yanzu ba mu iya noma abincin da za mu ci to shine wannan koma baya na al'umma مفهوم الأمة الإسلامية هو المفهوم التكامل kowa ya kawo tashi gudunmuwa saboda al'umma ta ci gaba tanke kuna da bukata cikin wani kote buku cika cikakka al'umma ba almafhumu shumuli bai dace malamai ba ni ina da awakan musulunci kai kana da awakan musulunci muna son a tabbatar da tauhidi ko muna gaba da juna no kai kai da awa ni in yi da awa duka muna fatan addinin Allah ya ci gaba amma ni in ce dole dole dole dole in dai mutum bai zamna tare da ni ba yayi aikin addini kamar bai yi aikin addini ba wannan ya nuna ba mu ci gaba ba sai barai akwai kuskure muna iya mai juna da siha amma abin da ya kamata in yi maka fata Allah ya baka nasara Allah ya saka akan daidai ni ma Allah ya bani nasara Allah ya sani akan daidai da dan garaji da wane ne da wane ne ba aikin mu bane mu zagi juna ko mu ci mutuncin juna a'a aikin kowa yana da kuma duk yadda kake rena mutum cikin aikin shi zaka gane gwani ne yau motar ka sai ta lalace ka zo ka yi tsaye sai ka ɗauko garaji komi kuɗinka ya za ka yi aikin shi ne shi yasa ayyukan mutane su ne al'umma masu kwasan kashi cikin wurare suna da daraja faske in ba da kashin nan ba kai gidan nan baka iya zama in ba kwashe shi ba to me ne alfahari ya kamata mu fahimci wannan yan uwa musulmi mu san cewa addinin musulunci addini ne na kowa kuma abin da ya kamata kowa yake neman wani ilimi mu gane cewa musulunci ne ke ma aiki mu bar cewa mai karatun geography ba musulunci yake ma aiki ba musulunci yake ma aiki in dai yayi shi don Allah Allah zai bashi lada paske zai taimaka ma musulmi cikin wannan kote yau kuna ganin ventilator kin ga in akwai mai ilimi musulmi yayi shi mun huta da muje wajen kafirai musulmi ga mi kuro mai ina magana kafirai ne suka yi shi inda musulmi sun yi shi da mun huta ANCDC to ina ganin an dai dan ciccira kun san yadda abin yake lokacin karami ne sai kuma wani lokaci insha Allah ta'ala in Allah ya bamu iko za mu zo mu ci gaba da gabatar da karatuttuka abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan kadar kan namu da suke jama kadar shani da ya kasar islamic za mu shiga ba insha Allah da wannan aiki da alkhairi muna fata ubangiji Allah ya sa zama mana